الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga watan rabi'in al'awwal idar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu da da hudu talatin takwas daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'id shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shafari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani malam yana kan tattauna mana lalatacciyar aƙidan nan ne ta 'yan shi'a da suke faɗi domin su lalata alkur'ani mai girma mun ji daga cikin malaman shi'a na zamani musamman hu'i a cikin littafin shi albayanu fit tafsir ko kace tafsirul bayan yana zuwa yana kokarin dubarbaru da hikimomin cewa wai su ba su ce alkur'ani an canza shi ba amma kur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuɓin magana kake gano makiya annabi a cikin kurakuran zantuttukan shi an gano inda ya tuntube kuma ya zo da abin da ba daidai ba to shine muke kan bi muna tattaunawa ɗaya bayan ɗaya bi iznillah Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce al-fadiha alfadiha ga abun kunyan ko'i fadahal ko'i nafsahu ko'i ya kunyata kanshi haka wa bayyana mu'taqadahu fi tahrif nan ne ko kuma ya bayyana cewa aqidan shi dai ta gaskiya shi ma ya yarda da cewa qur'anin nan an canza shi duk da a baya yana tarintan su ba su yadda ba kun gane to a nan za ka ji ya kunyata kanshi da kanshi sa idan aka ba wawa yin abu Allah ko ya zo ya faɗi kaza ko zai faɗi abin da aka gaya mai ɗazi ne zai faɗi amma kana bin shi sai ka ga cin al'amuran shi faƙala ya ce wa inna mal'umma ba'adan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ghayyarat ba'adal kalimat ya ce lalle al'umma bayan annabi sun fa canza wasu kalmomi na alkur'ani kunji an canza wasu kalmomi na alkur'ani wa ju'ilad makanu ha kalimatin ukhra sai aka sanya madadin waɗancan kalmomin wasu kalmomin kuma waɗanda ba na Allah ba jama'an mai kenan eh eh فمنها ما رواه علي بن ابراهيم القمي باسناده yace daga cikin irin wurin wajajen akwai riwayan da ibrahim ali dan ibrahim al-qummi ya ruwaito da isnadi an jarir an jariz an abi abdullahi alaihi salam sirata man an amta alaihim غير المغضوب عليهم وغير الضالين haka ƙur'ani yake to sun ce an gayyara wasu kalmomi a nasu ƙur'anin an kawo mai man da mai gayyara wa gayyara yanzu wannan hu'i da yake cewa su ba su yadda da cewa an canza alƙur'ani ba yanzu ya yi da ko bai yadda ba ga misali ya kawo da kanshi wa minha ya ce daga cikin irin wannan ruwayoyi ma'anal ayyashi عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران بأن هك آية تكي تشين قرآن مبا هو يتشي قال هم آل إبراهيم وآل محمد على العالمين yadda yake kenan ala ibrahim wa ala muhammadin anil alamin fa wada usma makana lismin sai suka goce suna suka shigo da suna ai annahum ghayyaru sun canza fa ja'alu makana ali muhammad wajen da ya kamata iyalan muhammad su bayyana sai suka sa ala imran kun gano wannan yanzu a aqidan yan shi'a da qur'anin su in kana karantawa ba ali imran zaka ce ba sai ali muhammad zaka ce yanzu ku iya ya yadda da canza qur'ani ko bai yadda ba in ɗan shi ya ce aina sai ka ce kai natsu yana cikin albayanu fit tafsirul qur'an na hu'i shafi na 232 siyantul qur'an min at-tahrif al-mafhum al-haqiqi lirriwayat an gani ɗan shi haka saki in ga kalubalance su sai su ki kallon dalilin da ka kawo sai a kalli wani abu isa in suna magana sai ka ce a'a ku koma ku dubi dalilin da aka kawo hujjan a duba akwai abin ko babu inda shi kawai ku gyara an fahimci wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace alqismur rabi almujaharatu bi hazal kufri wal istidlal bihi yana daga alqismur rabi kashi na hudu daga cikin yan shi'an zamani na yanzu shi'a al'isnai a shari'a shi'an komeni da su zagzaki ina faɗin wannan ne saboda in ana faɗin wannan aƙidan sai wani ya ɗauka wata aƙida ce a wata duniya can ba a wannan duniyan tamu ba to zai ka fito ƙarara ka faɗa ya ce wallazi ta walla kibara shine almujahara bi hadal kufur akwai wanda ƙarara suke fito su faɗi wannan kafircin kulis da lalibi kuma su kawo dalilansu cewa wannan ƙur'an da ke hannun musulmi ba shine ƙur'ani na ƙwarai ba wallazi tawalla kibaraha wanda ya ɗauki gabariyan mugun aikin hadal kufur ya ɗauki wannan kafirci a hannu min shiyokhi shi'a daga cikin manyan malaman shi'a wa Hussain Nuri at-Tabrisi Hussain Nuri at-Tabrisi ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin yau shekarun shi nawa da mutuwa ɗari da sha takwas kaga kwana-kwanan nan ya rasu in ma za su yi aƙidan da ne duga shi wannan shi ne yanzu ne allazi allafa kitabahu shi ne ya garzayo a su kwane ya rubuta littafin shi mai suna fasul khitab fi tahrifi kitabin rabbil arbab wai bayani filla-filla da ke bayyana cewa littafin ubangijin ubangizai din nan an canza shi tun daga sunan littafin kasan inda ya dosa la isbati in imani shiyukha shi'atihi bi hadhal kufur ya rubuta littafin ne don ya tabbatar da imanin malaman shi'an shi akan wannan kafircin suke fajama'a fi kitabihi kullu aqwali shuyukh shi'atihi almutafarriqa ya rika bi yana ɗibo maganganun manyan malaman shi'a daban-daban da imamansu kaf da ƙungiyoyinsu da rarrabuwansu kaf ya tabbatar da wannan ita ce asalin aƙidansu na ƙin yadda da alkur'ani da ƙin yadda da imani da shi da kuma cewa an canza shi ba shine littafin Allah ba an gane wal'ayatul muharrafa fi itiqadihim ayoyi kuma suka ce da an canza su fajama'ahu wa taba'ahu fi kitabin wahid ya tattaro waɗannan zantuttuka nashi aka buga a littafi ɗaya wa tabi'a hadal kutub hadal kitab an rubuta wannan an buga wannan littafi ne fi iran a ƙasan iran da ke aiko zagzaki sanata samanin wa tis'ini wa mi'ataini ba'da al-alif hijriya hijira shekara dubu ɗaya da nawa da ɗari biyu da nawa da casa'in da bakwai yau shekara da casa'in da takwas yau shekara nawa da buga littafin kenan ɗari da eh 140 yau shekara 140 da buga littafin a iran kuma aka buga wani zai ce maka mu ba mai da wannan aƙidan ba to iraniyawa da suka izo ku suka ba ku kwangila su sun yadda ko kuma imanin ku bai kai a gaya muku maganin yanzu bane to ku haƙura ana tafa za su gaya muku Allah shi kyauta tambaya na sha biyar hal qala ahadun min shuyukh shi'a al-mu'tabarin bi wujud ayatin sakhifa fi kitabillahi ta'ala mala yace hal shin qala ahadun min shuyukh shi'a akwai wanda daga cikin manyan malaman shi'a wanda ya faɗi al-mu'tabirin malamin shi'a wanda aka yadda da shi a shi'anci biyu da ayati sakhifa wanda suke cewa lalle akwai ayan sakhifa fi kitabillah cikin littafin Allah amma sabe suka cire kun gane shin da gaske cikin malaman shi'a akwai wanda ya faɗi wannan mun gano wannan da ke ko akwai wanda ya faɗa cikin malaman shi'a wanda suke almu'tabirin wanda suke abin ayyade da su ne wanda ya faɗa haka na'am malaji kwarai da gaske fagar kala shewa hum nuri a tabarisi babban malaminsu nuri a tabarisi ya faɗa haka mun gane wa alaktilafin nazmi ka fasahati baina a faƙaratiha albaligha haddul ijaz wa sakhafatu ba'daha al-ukhra وعلى اختلاف مراتب فصاحة ببلوغ بعضها على درجات ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها ما لك أقرأ لك أي نوري أتدبر سيافة وانا مغانا إني كتا ولا اختلاف النظام أبسا سابا matsarin alkur'ani ma da sahabbai suka kawo ka fasahati ba'adhi faƙaratiha da kuma lalata wani ɓangare na fasahan wani ɓangare na faƙarorin alkur'ani albaliga haddal ijaz wanda suka tsirece ma alkur'ani haddi na gagara koyo wasu khafatu ba'adu al'ukura da kuma zuba shirme a wani ɓangare daga ciki wa alaktilafi maratiba fasahati da kuma yanda fasahan ya zama ya sha bamban bi bulugi ba'adwa ala darajatiha wani kaga fasahan ya wuce ma tsammani wani kuma ga yi ƙasa wa wusuli ba'adwa ila adna maratibiha wani maganan kuma kaga ma an tsire ce ta daga fasaha kwat oi qur'ani yake wannan magana wani kaga daidai wani an yi watsi da shi wani an kamba ma abin da dai ba za a iya yadda ba ga sunan su aka riga kasuwa ana sha duk qur'ani ne ya faɗi wannan cikin fasul khitab fi tahrifi kitabi rabbil arbab a shafi na 102 ad-dalil al-ashir wai dalilin su na goma na cewa qur'ani an canza shi mun gano wannan da kyau ku to kun ga waɗannan aqidin nasu ku duk da suna cewa kaza ma qur'ani yanzu an komo ana cewa qur'anin naku ma bai da hikima ciki babu fasaha shirme ne da gwaranci a cikin shi wannan shi ne aƙidansu laƙadan nazzaha shiyuka shi'a kutubuhum an yujadu fiha shay'un sakhifun talik da mala ya ce amma malaman shi'a sai suka tsarkake littattafansu cewa babu ɗirkaniya da bankaura cikin littattafansu walhamdulillah faƙar ƙalallah in sun ce nasu babu eh to shi ma Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walgaw fihi la'allakum taglibun kafirai ne suke cewa in ana karanta alquran nan kanku saurara ku ta hayaniya kila sautin ku rinjaye nashi suna kokarin hana as dauki alqurani ne shi yasa da shi'a da dariqa duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne yan shi'a suna cewa qur'ani an canza shi ga irin cin mutuncin da suke mu qur'ani su kuma yin ɗarika suna cewa ƙur'anin ma ba shi ne ƙur'anin da aka saukar ma annabi muhammadu ba ai yan ɗarika suna cewa suna da abin da ya fi me ya fi ƙur'ani su mun su ce ba ƙur'an da aka aiko ma annabi muhammadu ba ne jama'a raba aiki ne ko ba raba aiki ba ne aikin su iri ɗaya ne ɗan ɗayan rubuci ya ce ba su da matsala da 'yan shi'a suna tare to menene sanin asali ne ya sami subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum